alhamdulillah dukkan yabo da jirgina da kirari sun tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tunyansa da agajinsa hakika duk wanda Allah ya shirya iya cikin shirin bayi kanan wanda ya bata ba za a sami shirye da shirye shi ba ina shaidawa da garkuwa yan uwana su mai dini babu abin bautar cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama baɗan abdullahi farin da kada bawan allah ne manzo su ne turo shi zuwa ga duniya gaba ɗaya da musulunci da alkur'ani a haɗe wanda ya shi ya tsira wanda kuma ya saba masu halaka bayan nan yayin wana masu albarka fuskoki masu annashuwa da karamci wanda muke zatawa kanmu da kasancewa cikin ni'imar allah abubuwa iyama masani babu zance mafi gaskiya kuma alkur'ani mai girma ba kuma bata fiye da bidi'a wanda ake kagarta cikin addini dukkan bidi'a bata ce dukkan bata amma kuma su girma ta Allah ta'ala isa alqur'ani mai girma Allah ta'ala yana ba mu labari a wata aya bisa fansamar zunubai da ayyukan asha da ayyuka na munkari da abubuwan da kunne masu imani ba su san jinsu da abubuwan da idanu masu imani ba sa san ganinsu Allah ta'ala ya ba mu labarin bantsammonsu a bayan duniya da sababin wani abu guda ɗaya yi ne sababin abin da al'umma suke aikatawa da hannunsu an yi kina habila ayi an ce hannaye to ana nufin al'insani kulla mutum gaba ɗayansa wani zunubin sa hannu ne yake aikata zunubi wani kafa ce wani baki ne wani ido ne wani iya zunubi bisa al'aurar da Allah ta'ala ya masa dukkan bangarorin gaban dan adam ba gabar da waɗansu ba sa saban Allah subhanahu wa ta'ala ta to bisa irin abubuwan da al'umma suka yi nutso a ciki na sabawa Allah da kauce ma wa dokokinsa to sai zunubai suka yi yawa a bayan ƙasa har cikin ruwa ana shiga aikata zunubai kamar yadda Allah ta'ala ke ba mu labari shi kuma zunubi ya ɗan uwa malamai suna cewa tamkar hayaƙi ne a ƙasa iya turnikewa iska tana ɗaga shi yayin sa duk lokacin da al'umma take zunubi to ƙaddara kamar hayaƙi ne yake tashi a wannan yankin yake rikidewa yake yin sama babu abin da zai dade sai bala'i da musu jinyoyi yawan kashe-kashen kai da hasaran dukiya da hasaran rayuka da tashin hankali da abubuwa marasa daɗi to zunubinmu ne sai ya yi sama sai da da wannan abubuwan da su bata kowar wannan ɗaya ne daga cikin bala'ai na zunubai da al'ummar yau suke aikatawa yasa Allah ta laƙura ne ke cewa wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuni tsoron fitnar da wanda in ta taso ba wanda ya jangolo ta kada take shafa ba har da wanda ba wani shi to mu sani ya yan uwa wannan aya da qur'ani yake ba mu labari Allah kuma iya ɗanɗana wa mutane sakamakon irin zurban da suke aikatawa wani bangare daga ciki ko da sa dawo su gyara rayuwar su bi Allah su bi manzon darussan da ke cikin wannan aya yan uwa daga cikin abin da zamu fahimta akwai wa'azi daga Allah daga al'ummatan da suka gabata al'ummatai ba ɗaya ba yi ba ƙwar'ani ya ba mu labarin Allah ya halaka su amma fa sanadiyar zurba su a kullum aka zana bizar ne wa min man arsalna alai hasiba wa min man aka zata saiha wa min man kasamna fi al-arda wa min man aghraqna sai Allah ta'ala ke cewa ma kana Allah li yazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wadansu daga Allah ke ba mu labari kowanne ɗaya daga cikin su an damke shi sakamakon zunubin da yake aikata daga cikinsu akwai wanda zunubinsu ya jawo allah ya turo musu bakarariyar iska ta halaka su gaba daya kamar sahudawa daga cikinsu man aka zato saiha akwai wanda tsawa aka musu ka mutu gaba daya kamar mutanen annabi hudu alaihi salam daga cikinsu akwai wanda allah ya ce in ƙasa ta bude sun rufta cikin ƙasa allah yana musu azaba a ƙasa kamar ƙaru da taugarsa daga cikin su akwai wanda ruwa ya haɗe kamar fir'au man agraqana sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yuzlimu dukkan su ba wanda Allah ya zalunta walakin kanu anfusahum yadhlimun kowa ya zalunci kansa mu sani cewa kamar mai tambaya zai tambaya irin zunuban da al'ummatan baya suke aikatawa ba daya wanda ayo ba aikata ba aiwatar da shi sai ma ƙari akan zunuban da al'ummar baya suka aikata dalilin da yasa har muke samun aron iskar da muke shaka Allah ya ga dama ya mana ruwa mu noma da muna ta yi mu kwanta a gidajenmu mu tashi dan wannan abin da muke samu to addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allah karka halakar da al'umma ta a lokacin da duk saban da suke sai Allah ta'ala ya ce na karba inna rabbaka da bil mirsa kowa zai gama shigantaka sai ya samu Allah madakatarsa amma ba dan addu'ar ma'aikin Allah ba da yanzu labarin ma ba tunda abin da ya halakar da waɗancan babu abin da a yau ba mu aikata kuma Allah ta'ala ke ce aku faruku khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur da kafircin ku da nasu akwai bambanci da zunubin da suke aikata da naku akwai bambanci ko ku a rubuta mu kubuta alqur'ani za ku yi abin da kuka dama Allah ya kyale ku babu wannan magana Allah ta'ala ya daga mana kafa sardiyar addu'a da mahaikin Allah ya mana sallallahu alaihi wasallam a wannan aya akwai bayanin irin abin da ya halakar da al'ummatan baya da kuma wa'azi kan al'ummar da take ra'aya yanzu da kuma jan hankalin al'umma a juyawa zunubi baya a dawo a yi baya a bar zunubai abin da ya shafi shirka da ƙarya da yawan sabon Allah ta kowane irin bangare da fajirci da ƙeƙashewar zuciya da abubuwan da ake kira musu amradul qulub kamar hasada munafinci gaba da sauransu sani ya uwa masu albarka daga cikin irin abin da zunubai yake haifarwa iya haifar da rubujewar al'umma ga su taro ne na tsintsiya amma ba su iya shara sun taru amma taron ba da amfani zunubai iya sababawa al'umma fashal rarrabewar kai da daddatsar al'amur daga cikin abin da zunubai ke haifarwa ya yan uwa wannan ayatar ta karantar da mu akan at-tazkir billahi al-wahdaniyya tunatarwa game da nuni daga Allah subhanahu wataala akan ni'imar da yawa al'umma wanda wannan ni'ima take bukatar kowa daga cikin mai wa Allah godiya wajen yi masa da'a da tsayuwa akan bautarsa akwai magana game da abin da ya samu al'ummatancin na baya in ba mu yi wasa ba makamancin zai iya zuwa ya same mu sakamakon irin abubuwan da al'umma suke aikatawa na zurbai da abubuwan da shirya ba ta so su ba daga cikin yan uwa fasadi abinda ayat take cewa zaharar fasad abinda ake nufi da fasadi shine su'ul hal wa su'ul qasd mummunan hali da mummunar manufa wannan shine fasadi ya zamto halinka yayi muni amma manufarka ta yi muni a cikin haƙƙin Allah ko haƙƙin bayin wannan shine fasadi duk mai aikata fasadi baya fita daga wannan sakin ne ya munana hali tsakaninsa da Allah ya munana manufa tsakaninsa da Allah ya munana hali tsakaninsa da bayin Allah haka nan ya munana manufa tsakaninsa da bayin Allah daga cikin ƴan uwa mazahir a intishari shi daga cikin irin zurbar da suke cin kasuwa a yau shine fantsamo shirka musamman abin na Hausawa an fara kada nan da siyasa abubuwa sun fara matsowa zaɓe na 2023 ya matso to da yawa yanzu an buɗe ƙofa shiga cikin shirkiya bokaye safe-safe binne-binne yanke-yanke da abubuwan da Allah iya fushi da su shari'a tana fushi da su Allah ya la'anci masu yi shari'a ta tsine masu yi to al'ummar musulmi sun kunna kai a cikin wannan bala'i ka ji wani gun an tone kabari an ɗauko gawa an fidda wani sahin jikin ta za ta yi zai wani gun a samu yaro ƙarami a danne shi a yanke shi wani gun a samu wata a yi lalata da ita mahaukaciya ko karamar yarinya ko a yi luwaɗi ko a yi amfani da dabbobi duka ɓangaren cirkiya ce wanda mai sallah ne ba mai azumi ne ba babu maki ya ce aikin haji ba ba mamaki ya salata na ba makinsa ba amma shi ke kusa kai cikin wani abubuwa duk mai kusa kai cikin wani musulmin wallahi abun allah ba musulmi ba ne da hitin john da emmanuel abun allah matsayin su daya tunda su sun aikata abin da ubangiji ya hana su suka zama kafirai to shi ma ya aikata abin da ubangiji ya hana shi ya zama kafiri kafirai suna aikata ayyuka wanda da musulmi ya aikata shi da zai samu lada a gun Allah amma rashin imaninsu rashin tauhidi siyasa aikin ya zama abu an masura wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu abu an masura karkaru suna sallah suna azumi sallar su da azumin su aikin banza ne yanda ka san a bulket zai aiko taimakon marayu da taimakon miskinai kana tunanin wanda zai kai shi aljanna ba zai kai shi aljanna ba sakamakon ba shi da imani ba shi da tauhidi haka nan duk sallar su a yau duk azumin su a yau in dai suna shirka abun Allah ba musu bane innahu man yushriku billah faqad harrama Allah alayhi aljanna duk wanda yake shirka yake Allah Allah ta'ala ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar wa ma lizalimin min ansar daga cikin abubuwan da suka fasama a yau akwai zalunci zalunci yayi yawa manzon Allah kuma ya ce az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah shi wannan zalunci da kuke gani iya rikidewa ya koma duhu baƙin irin abu barkiya idan ka zalunci wani biya bai ma ba wallahi so matallahi da sallar ka karɓaɓɓiya da azumin ka karɓaɓɓe da biyayyarka da mahaifa karɓaɓɓiya da hidima da iyali karɓaɓɓe da su za a ɗauka a biya ba zalunci in za ka yi zalunci da yawa in ma za ka yi zalunci kaɗan to ka san irin abin da za a biya zaluncin abu barkiya ma idan kuma ladanka ya kare to za ka dauko zuban wanda ka zalunta ana lafta ma daga nan manzo Allah ya za ku kura mutum zalunta sallaka kai wa wa'azu azumin ka kai dan biyan bashi a maimakon zalunci da kake babbe take wa karami hakkin sa makoci ya zalunci makoci kishiya ta cuci kishiyar ta abokin zamanta ta zalunce ta kai ka zalunci matarka ka zalunci yaronka ka zalunci makocinka ka zalunci dan ko dagonka wallahi Allah ba zai bane ba Allah baya yarda da zalunci Allah bai yarda mu zalunci duk wanda ya zalunci matukar ya mutu da wannan zalunci to alkiyama da kyakkyawan ladan za dauka a kyawun zalunci azzalimai ku tuba ku dawo ku nemi yafiya ku daina cutar al'umma domin sun kawo bukatun zuwa gare ku ko sun dau amana su sun ba ku ku kame hannu daga zalunci daga cikin irin abubuwan da yake faruwa yau akwai yawan kashi kashen kai haka kawai a ji a cinawa gari wuta a harbe mutane ta roƙa su a yi abubuwa marasa daɗin ji shi ma abin da ya jawo wannan iya daga cikin zurbai da al'umma suke aikata wasan kundi ba da yawan zub da jini da yawan kullace-kullace da gaba da adawa wanda take bayuwa a gurabin musulmai wanda wannan ayyuka gaba ɗaya allah ta iya fushi da su da ɗaukewar albarka ta shuke-shuke da 'ya'yan bishiya da abinci da abin sha da kasuwanci da nema da ake duka allah ya zare albarkutun abu ga yawan amma babu albarka me ja wannan zunubi ne ja wannan da iyayenmu da sauran yayyenmu za ka ji suna ba da labari yar gona ba ta fi faɗin zagaye masallacin nan ba sai a noma buhuna masu adadin yawa buhuna masu yawa ko abincin da zai ci da al'umma da yawa to amma a yau sai ka linka masallacin nan sau biyar wajen noma amma abin da za ka samu nan kaɗan ne mace in ma kuma yana da yawan mace da albarka wannan zunubi ne ce ta wannan da mutum daya sai ya rike mutum arba'in a ƙarƙashinsa ba haɗin uwa ba haɗin uwa haɗin musulunci da taimako da tausayi amma yanzu kowa hadaniya kowa daga shi sai matarsa ya'yansa ya'yan ɗan uwansa ma ba ya rike ba a taimakon marayu abin da yake ja wannan zunubi iya ja mana farraƙin juna iya ka mana rashin kaunar juna iya sanya mana gaba iya sanya mana fushi da juna zunubi iya ja wannan ya'yan uwa mu sani cewa salaha ta ƙasa a samu zaman lafiya a samu nutsuwa arzikin Allah ya dinga kwarar yiwa wallahi ba ta yiwa sai an yi wa Allah da'a da'a wa Allah da kaucewa sabon Allah shi yake kawo albarka shi yake kawo zaman lafiya a ƙasa amma matukar za a saɓi Allah za a yi zunubi to mun tsokano rashin zaman lafiya da kanmu duk abin da za mu yi na addu'a da waye to Allah ta'ala ya yi fi shi da mu saba masa musali ya yi wa masu albarka a da'ar Allah ta gaskiya da kokkoma zuwa gare shi ya tabbata cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya koyi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a sai da haddi ɗaya a bayan kasa barawo yayi sata da sharuɗa wanda ake kama barawo a shari'a a kama shi a yanke masa hannu mazinaci yayi zina da shedu tabbata tun shari'a in mai aure ne a jefe shi idan marar aure ne a bulale shi a tsaye da haddi kwaya ɗaya ko wani yayi wa wani kazafi amma bulala tamarin ta kasafi a yi hajja haddin Allah a yankewa bawon Allah a bayan kasa manzon Allah ya ce albarkar da Allah zai saukar sai an yi ruwa mamakon ruwa na kwana arba'in albarkar wannan haddi ne ya kai albarkar da ruwa zai bayar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe saban Allah da yawan zuri da rashin ɗaukan mataki da ake shi ne kawo fantsamar alkurama sanai ga kuɗi ya yi yawa ga yunwa ta yi yawa ga noma ya yi yawa ga talauci ya yi yawa ba yadda za a yi kishiyoyin musu a ɗaru ɗaya ba ma kula ne ba za mu hankalta ba ne kowa zai ce ma samun sa ne yanzu ya gurada albahinsa ya karu an mai promotion an mai waye ya samu ƙarin gona a can da can amma talaucin sitin yawa yake Allah ta'ala baya canza wasu mutum da daga abin da yake kawo wannan musibin wallahi tallahi zunubi ga yawa babu albarka ga taru ba su da amfani ga yawa ba haɗin kai ba haɗin kai ba za mu jawo kan abin da zai amfani da mu ba ya'yan wa masu albarka musali cewa a ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan fajiri mai yawan sabon Allah ya faɗi ya mutu hatta bayin Allah hatta garuruwan musulmai hatta bishiyoyi hatta dabbobi sun huta da wani musulmai a samu fajirin mutum mazinaci ɗan luwaɗi ko mai cin kuɗin riba da rashawa ko azalimi ya faɗi ya mutu to a ta dabbar garin kuwa ta zama mutu domin zaman mai saban Allah bala'i ne a cikin al'umma kamar bom ne kamar wani poison ne a cikin al'umma duk mai saban Allah wani hidimar kansa al'umma gefensa hagu da dama gaba da bayansa ko ina musibar su ga masu saban Allah da biri baro a wata suna yi rashin ɗaukar mataki na al'umma kwamiti wajen haɗin kai ko rashin ɗaukar mataki na hukuma kowa iya cin karansa babu ba haka ɗa su yi ‘yan caca su yi mazinata su yi kowa ya talata iskancinsa bayan ƙasa to dukkan al'umma da wannan take faruwa to babu shakka suna cikin bala'i suna cikin fushin Allah Allah ta'ala yana cewa wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na bala'i ya shirki gaddaji yanki da nafi masu satar mutane yan ina da kisa yan wane ne yan boko haram da sauransu Allah ce duk wata bala'i a bayan kasa Allah ce su dubun ku ne jan ku karkata da wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydiku hannayen ku bala'i san duniyar ku san zuciyar ku ya ja muku musu kurasa da za ku da su Allah ta'ala kuma ya ce wa ya afuwar kafir dan ma Allah ta'ala iya afuwa akan abubuwa da yawa Allah ta'ala yana cewa wa iza masal nasu durun da aurabbahu idan mutane wani bala'i ya same su za a dinga komawa ga Allah ana kiran Allah Allah ya yi mana Allah dauke mana amma Allah ya ce summa iza ataqamin rahama a lokacin da Allah ta'ala ya dandana mu zaman lafiya da nutsuwa iza fariqun minhum bi rabbihim shirkun is kuma shirka is kuma sabon Allah is kuma zulmi a yanzu abubuwa da yawa su taso shugabanni a dinga buga waya kowa kira mitin a kan cewa ai ta addu'a a dage da addu'a masallaci a dinga alƙunu Allah ya ɗauke wani bala'i da ake ci amma lokacin da Allah ya zare musiba to da saban Allah za a saka wa mutum da saban Allah za a saka wa Allah a yanzu jihohin arewacin kasar a galibiyarsu mawaƙi ko ɗan wasa na hausa ba ƙaramin malami ba ne zakutar da mutuncinsa a gudun ɗan wasan hausa ne kiɗa da waka da rawa da matan banza ya fi limamin ku da a mutunci a idan wasan da suke gabanin ana iya ba su alfarma da yawa amma in ka ga an nemi malamai to bala iri ta kawai ai ta alkunuta ai ta addu'a amma idan ni'ima ta samu ka tuba mana ka gani sai sun ci zabiya suke yi suna kiran wa'azi ne suna kiran walima suna zuwa masallaci da me suke saka wa Allah da a kirawo makaɗa da mawaƙa a yi fati a can wasu ma a ruwa za a shiga safi Allah wasu ma jirgin sama za a hau a bar ƙasar a ce a nuna wa Allah godiya amma ta siga sako ta siga rakin zunubi wannan da yawa abin da ake aikatawa ke dan an roƙi Allah ya lafar da musiba to al'umma sai su tsokano abin da Allah ya yi bayan Allah musali cewa ita ma'asiya zunubi to aka sun da'a wa Allah saban Allah da bawa yake yi ne saba ubaninsa da kuma hauhawa kan duniya sabo malamai sun ce kan da biyu akwai saban da gangar jiki suke aikatawa akwai kuma saban da zuciya suke aikatawa saban Allah na gabai kamar annasar ilil aurat kallo zuwa ga al'aura ko kallo zuwa ga matan da suka haramta kalle su da jin daɗi irin abin da shari'a ba ta baka dama ba da yawan karya da giba cin nama mutane da annabimanci da izgili da kurutsawa cikin barna da kazafi duka wannan alamun sabon Allah ne daga bai suke aikatawa daga cikin sabon Allah na zuciya akwai girman kai alkibu akwai yaudara akwai hasada akwai riya akwai rowa akwai son duniya da abin da kama da wannan duka wannan sabon Allah ne da ainihin a zuciya take aikatawa bayan Allah masu da barka musani cewa daga cikin babban abin da zurbi yake haifarwa duk wannan wani abubuwa masu iri ta dinga bala'in ana tashi wanda ba shi da wanda kwanansa ya kare mutu amma babban illar da zurbi take haifarwa ina fishin Allah subhanahu wa idan al'umma tana saban Allah Allah iya fishi da su su dinga roƙonsa ya juya musu baya baya sararin su akwai wani tabi yana ce masa bilal bin sa'id yake cewa kada ka duba kankanta sabon Allah kada ka duba wannan ka duba girman wanda ka saba Allah ya halice ka daga bawo ya shayar da kai ya baka iska ka rayu kai to abin da ka dama to shine ce kar kai wannan abu girman mahalicin za ka duba ba ka kanta zulumin ba in da an albarka ne ko baban ka ne ce kar kai abu kaza wala ba ballatana Allah mahalicin ka ya harta ma abu malamai su karanta ma amma ka je da gayya da gangan tukar aikatawa irin wani ya haifar da fushin Allah Allah ta'ala yana cewa lamakatun lahi akbar mai makatun fushin Allah wallahi ya fi kamba ma ya fi girma a kan fushin da yake gudana a cikin a lokacin da za ku ce Allah ya kira ku zo ku imani sai ku mutu cewa Allah ku sani ya uwa zunubi da sabon Allah suna sababar da abubuwa da yawa daga cikin akwai hukuncin rayuwa dukkan fajin mai sabon Allah wallahi duk walwalarsa a zahiri zuciyarsa a wani jiki talakan talak mai bin Allah mai imani ya fi kwanciyar hankali abu na biyu iya sabab alhamu wal gam damuwa da bakin ciki dukkan mai sabon Allah iya cikin damuwa iya cikin bakin ciki iya cikin kuncin rai da tsanantar al'amura da kuma girgiza zuciya da kuma ainihin fashal da rarrabun kai da ɗauke mana zaman lafiya da nutsuwa duka wannan sabon Allah iya ja wannan daga cikin abin da sabon Allah ke sababarwa ya kuwa iya haramtawa mai shi arziki dukkan mai sabon Allah ko da iya duki a zahiri to talaka ne iya cikin kuncin rai iya cikin talauci na ma'ana da kuma ya lotura arziki ba shi ba ita mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rajula mutum ana haramta mai samun arziki sakamakon zunubi da yake aikatawa ba abin da yake mai da kaddara ba sai addu'a ba abin da yake ƙara albarkar rayuwa sai da agaru daga cikin abin da illar da zunubi ke haifarwa al-hirman min nuril ilm dukkan mai zunubi an haramta masa hasken ilimi duk inda aka yi da wa'azi da faɗakarwa ba za ta amfani shi ba hasken alƙur'ani ba zai amfani da shi ba hasken hadisan manzon Allah ba zai amfani da su ba in dai zunubi ya ma yawa hasken ilimi ba shi amfani da kai wanda hasken ilimi ana kirga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala malik ke ce ba malik lokacin da ya ga hazaka dalibin sai ba mu shi ya masa haka yake cewa inni ara anna Allah kad alqa ala qalbika nura shafi'i naga Allah ya ci gona haske a wuce karka disha ce wannan hasken da imam malik yake faɗa ɗalibinsa cewa karka kashe hasken ilimi sakamakon zulmi da suke wa Allah daga cikin irin abin da illa da zulmi yake aikata yan uwa akwai al-intifa za a haramta ma jin daɗi zama da mutanen kirki a kullum abokanka mutanen banza yan uwanka daga cikin abin da zulmi yake kawowa al-ibtika bi tawfiqillah zaka bukato wajen dacin Allah Allah ba zai baka dace ba a cikin rayuwarka tare da tabbatar da kunci da kuma buɗaɗɗun bobokuwa sai gan su a rufe duk abu mai sauƙi ya gunka mai tsanani ne sabon Allah iya ta wannan daga cikin abin da sabon Allah ke da yawa akwai na zaɓin baraka min al'ubu a rayuwar Allah zai zane mata albarka kai shekara 60 shekara 70 amma ba wani legacy ka bari a shekara 50 za ka yi a raye 60 ko bulo kwaya ɗaya baka bayar an ɗora a cikin wani abin halarci to lallai illa zunubi iya kawo rashin albarka rayuwa gaba ɗaya ta duk wanda ya kafa kai wajen zunubi babu cika rayuwar zafin gunci daga cikin abin da sabon Allah ke haifarwa ‘yan uwa akwai alhirman bin da'a dukkan mai sabon Allah za a haramta mai aikin da'a domin da'a ba ta yi wa sai ga bawan Allah da Allah ta halaye daura daga cikin irin abin da zurbi ta haifarwa ‘yan uwa akwai azil kaskanci dukkan mai sabon Allah kaskantacce ne a gun Allah kuma kaskantacce ne a gun mahina in dai kana samun gurbin da ke fitowa fili wallahi tibbinka da ake turaka ka da ake wallahi akwai mutane ganda ce bari tun girman matsayinka to akwai al'umma Allah sai ya kaskantar da kai da su in dai sabon Allah ka ya bayyana to babu shakka baka da girma idan mutane kana da kaskanci idan mutane babu mai buwaya sai mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Suleiman at-Taymi yake cewa mutum zai kullubi asir ya buya ya aikata sabon Allah amma sai ya fito akwai kaskanci a fiskarsa domin Allah baya da zulubi daga cikin abin da zulubi ke haifarwa alhawanu ala Allah kaskanci a gaban Allah wa ala nas a gaban mutane daga cikin abin da zulubi ke aikata ikwa duk kuma wanda Allah ta'ala ya kaskantar da shi ba zai samu ɗaukaka ko girma a gaban ba daga cikin abin da zulubi ke haifarwa gudanul basira dukkan mai zulubi ba shi da basira balin jaki ne in dai zurbinka ya kambama ba ka da basirar komai da kuma rashin kishi idan zurbi ya yawa har iyalinka ba za ka yi su ba mai kyau sai ga mummuna ne mummuna kuma sai ga mai kyau ne daga cikin abin da zurbi ta haifarwa yan uwa gudanun ni'a zurbi ya haramta ma samun ni'ima domin ita ni'ima tana samuwa ne daga Allah da kuma zurbi iya hana ka samu daga Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe ƙarshe abin da zurbi ta haifarwa zihabul haya tun mai zunubi ba shi da kunya wanda zai riko hannu a cikin kansa ko wanda an san rufe yake ci kowa ya sani an san abincinsa cin hanci da shawa to ba shi da kunya ba mai kunya ba fa yusbiul asi ghayr mubal in sabon Allah ya girmama to shi ne sabon Allah baya kunya mutane su suna yi mutane su gaishe yayi bi da ba daga cikin abin da zulmi yake aikatawa algafla akwai rafkanuwa duk abin alkairi ba za ka same ya ci ba duk tsiya iya ci zunubi iya kashe zuciya iya sa zuciya ta mutu ibn alkairi yake cewa daga cikin tasirin zunubi iya sababarwa da ƙasa girgizar ƙasa yawan yaƙi da kiswewar ƙasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa alhassan basri azzambu alazzambu alazzambu a tayi kuma zunubi yau zunubi gobe zunubi ciki to zuciya za ta baka shi ba abin alƙirin da ta mutum da zuwa wurin su taimaki addini wala ba za su ba su taimaki marayu ba za su ba domin zuciya su tare da shi duk alƙirin za su gani ba Allah ta'ala yana cewa wa man arda zuki duk wanda yayi biris da wa'azin da ake masa ana ta kirawo ka zo ka bi Allah ka bi manzon Allah ka ki Allah ya ce inna lakum ma'ishan danka Allah zai haɗa ka abota da rayuwa mai kunci duk inda kake in dai sabon Allah ne aiki da ba ka aiki da wa'azi to Allah ya ce zai haɗa ka abota da rayuwa mai kunci man iya shaddan kan wani hashiru yau mai kiyamata ama babban bala'i a lahira a makaho za ka tashi to mai gani ma ido biyu yayi da lahira balla ta kai makaho har ma ya bude baki ya ce rabbi lima hasharta bil a'ma ya ubangiji ya yawan tashi makawo kuma alhali a duniya ido na biyu sai Allah ya ce a tattaka ayatuna wanda su ta haka an karanta ma ayoyina a duniya amma wa'azi ka daina cin riba ka daina zina ka daina duwadi ka daina karbar cin hanci ka daina ƙara wa mutane kuɗi a kan bashi duk an ji wannan wa'azi ba wanda bai ji amma fa da sita sai ka toshe kunnen ka wa kazalika yawmul musa mun ma yau mun barka cikin azabar wannan shine karshen fim na mai aikata zunubi zai kai ka har gidan wutar jihana duk abin da ka tara wallahi kafin shi kafin shi kafin shi amma je ka tara din wata rana umar ɗan kazzab Allah ta'ala ya kare da shi ya je makabarta ta garin Madina sai tsaya ya yi fesin din mamata a kwanci a kabari sai yake ce musu a kabaru man inda na labarin da ke buwan murayu amwalukum bani kasabat tuke da kuka bari wala da raba magana kuma yake faɗawa makabarta wannan ya ce wa diyar kuma su kinan gidajen da kuka gina duk wasu ya ciki sun shiga ya ce azuwaji kun kan tazawwajar matan ku sun yi aure umar ya sa kabar bura a cikin kuɗa musu tutiyar ku ba ba an rabe kowa ya ja ya ja ya ja rafa sayar gidajen kowa ya shiga an daddasa wani gidan ma an sai da shi wani an babbasa an yayyanka kowa ya daura sa ya ce ko mata ya kudu ruwa su kore su kawo mutu an ba ta tun ta kaba ta je ta sace katiba ta sake gardumar ɗaki ta sai fanka ta sai firji ta je gidan wani da kuɗinka ka bi taimakon marayu su ka bi taimakon addini da su amma kawo mutu an ba wa magada suke sun ce kone su ba ladan ko wallahi ko ka bar kuɗi daga ƙasa zuwa sama dan an raba wa magada baka da ko gwamna na hannu kuma sai an tambaye ka ka wannan dukiya daga kabari sai ake biya umar amsa ake cewa da shi mu abin da muka samu ana kullama qaddamna wajadna ba abin da muka yi dan Allah mun gaishe a yanzu kullama anfaqna wa rabbana da abin da muka ciyar dan Allah mun gari basu a yanzu amma kullama takarna wa kasanna da abin da muka koye ba ci ba sha ba alkhairi ba taimakon addini ba taimakon yan uwa da cewa lamin asararsa kutuba tafsir imam al-bagawi a ƙarƙashin fasarar da Allah ke cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajidu inda Allah la kawai nisa malamai sun tabbatar da sa ni kokarin ta aiki da mata Allah ya bawo Allah ya ce waqti bi ma ataka da Allah to abin da Allah ya baka Allah ce ke da gara wannan duk ya tambara ce ina ka kanin mun biya ina ka kanin mun na ku ina ka kanin mun ina na biyu ina ka kanin mun na daya wa'ansu ma ina iyayen musu ta ana duniya to su ne abin da ya haƙe ba wanda ya haƙe ba ba ƙasar da ba sun tafi kuma in ba alkhairi ba ba abin da zai amfana da su wa'ansu ina matan sun mutu wa'ansu ina aminansu ina makwatansu ina yankuwarsu abin da suka tafi wallahi ba ba ni ma ina hanya ba abin da zai baka alkhairi a wancan tafiyar illa alkhairin da aiwatar da adabar Allah Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aikata alheri a rayuwar ya raba mu da aikata shi ya ba mu ikon gujewa su ya ba mu ikon gujewa da abin da Allah ya so Allah ya tuba Allah ya tuba mahaifa waɗanda suka rasa cikin Allah ta'ala ya tuba su ga mutum musu ko kuma Allah ta'ala ya sa rayuwar mu da sarki yake Allah ka ba mu lafiya da wallahi wannan kusa ta abubuwan da suke faruwa marasa daɗi Allah ya mana maganin su amin Allah mun tuba Allah mun kaskantar da kuma Allah ba mu da wayo ba mu da dibara sai gare ka Allah da mun saba ma mun yi zato ga wa'ansu daga cikin bayan ka masu rauni Allah ka nuna mana kai Allah ne ba wanda ya isa ya juya hannunsa in ba da nufin Allah ganyen bishiya bai sai faɗo ka sama mace Allah ya sai ballata ka dace ka shiga shiga balantana kawo zaman lafiya wannan shi min ba da auren kowala wa Allah mun ba mun gaza mun gajiya Allah mun kowala ma al'amura gare ka Allah ka ba mu zaman lafiya saban da muka ma a baya da zaton da muka yi wa wa'ansu Allah mun tubar ma Allah mun meka wilayen mu zuwa gare ka ya abin da ya a wannan kasa Allah kan ta mana hukunci Allah tsadar abubuwa tashi bauran zabi na kayan masarufi da kashe-kashe da kidnapping Allah ka mana karshe su ya Allah Allah yadda ka gama da Fir'auna Allah gama da wannan musulmai Allah Allah ya yanda ba ba ade ko ba samu da ɗaya a bayan kasa Allah duk wani mugu Allah ka batar da shi Allah ka bar bayin ka zauna lafiya wannan musulmai Allah tun mu tun mai sanya jawo al'umma bala'i Allah ka mana maganin sai Allah Allah ka batar da shi zaman sa al'umma ba shi na amfani Allah ta'ala ka jiga mu da jama'i wannan bayan Allah ya jiga mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fara wannan inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمكم ويرحمكم الرحمن